الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na wato ilmul waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda shine wannan zaman mu ko majalisin mu na shida wanda a jiya mun yi bayani mun kawo cikin suratu ali imran sai lokaci muna halinsa duk da yake mun dan manta da waɗansu ayoyi cikin suratul bakar muka kowa muka bayani kan su don mun ce muna su mu bi jerin wato ayoyin da suka kawo akan tsarin jerin surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani to mun yi bayani kan aya ta Allahu yastahzi'u bihim da alakata da ilmul waqf wal ibtida ta fuskar aqida walakin ash-shayatin kafaru shi ma wajen wata ba umatul shayatin shi muka yi bayanin shi ilmul waqf wal ibtida da alaka shi da aqida sai inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira shi kuma cikin bakara ni shi ma muka yi bayanin alaka shi da qira'at da kuma lugha nahau kenan sannan fa in amanu bi misli ma amantum bihi wajen sibghat Allah shi ma muka yi bayani alaka ilmul waqf wal ibtida da ilmin nahau sai kuma wajen fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj shi kuma mun kai bayanin alaka shi da ilmul qira'at da nahau sannan wala taqrabuhunna hatta yatuhurn shi ma muka bayanin shi da alaka shi da ilimin qira'at da kuma ilimin wato usulul fiqh da sarf kuma eh domin sigar tana bambanta yatuhurna yaf'ulna ne yataharna yatafa'alna ne sannan muka zo muka bayani lillahi ma fis samawati ma fil ard muka bayanin alaka shi da ilmul qira'at da kuma ilimin nahwu sai kuma wama ya alamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm muka bayanin ilmul waqf wal ibtida da alaka shi da aqida sannan muka zo wajen wallahu a'lamu bima wada'at ko bima wada'tu muka bayanin alaka shi da ilmul qira'at da kuma wato ilmin nahwu a matsayin ta wallahu a'lamu bima wada'at a matsayin jumla i'tiradiyya kina yana da alaka da abin nan to wannan su ne ayoyin da Allah ya bamu iko da muka yi bayani akan su in ban manta ba yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya wato ta hamsin da hudu kenan wato a cikin suratu Ali Imran muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya yawwa za mu tashi ne a cikin littafin alwakfu wal ibtida fil qur'anil karim wa atharuhu fi taqrir masail al aqida a shafi na 89 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين da kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun a cikin suratul namli aya ta 50 malam yace ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fil ibtida'i mutun ya fara bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wallahu khairul makirin an gane ko yawa da wa makaru makra sai ka tashi wa makarna makaran shin ana tsayawa ko ba a tsayawa yace alqaulul awwal magana ta farko alman'u waɗansu malamai sun hana min dalika daga wannan sun kace baka cewa misali wa makaru wa makara Allah ka tsaya an gane ko sai ka tashi wallahu khairul makirin misali kamar mutum yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله
wallahu khairul makirin sun ka ce ba a yin wannan sai dai ka haɗa ka ce wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin
misalin wannan aya ita ma ta cikin suratu annaml ita ko baka cewa wa makaru makra ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون باين هكا a wajen su shine almanu sai dai kace wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun
me yasa suka ce waɗansu malamai alƙawlu sani sun kace annahu la ba'sa bihi ya halatta ka tsaya wa makaru wa makar Allah sannan ka ci gaba wallahu khairul makirin kuma ya halatta ka ce wa makaru makra ka tsaya sai ka ce wa makarna makaran wa hum la yash'urun wa wajhul qawli al-awwal fuska ta magana ta farko kenan dalilin da yasa suka ce haka anna libtida'a bi zalika in ka fara da wannan an gane ko abyanu anil mujazati shi yafi bayyana sakamako wal waqfu qad yuhimu ma'anan fasidan amma in ka tsaya to zai ba da ma'anar da ba ita ake so ba shi yasa suka ce alibtida'u nan ba suna nufin ba farawa a'a suna nufin ka hada la yaliqu billahi azza wa jalla bai dace da Allah mabuwayi ba madaukakin sarki domin kamar in ka ce wa makar Allah kaga in baka kawo abin da gabace shi ba kenan kamar ka nuna Allah yana makirci shi ma wa makarna makaran haka dai to kenan kaji maganganu yace wa wajhul qawli thani magana ta biyu annahu laysa fil ibtida'i bidhalika ma yuhimmu an fasidan farawa da shi bai bada mata wani matsala kenan kana iya farawa nan yana nufin farawa kenan ka tsaya sannan ka fara da shi to waɗanda sun ka ce ba a farawa da shi yace alqa'iluna bil man'i min al ibtida'i allalu zalika sun ba da hujjarsu dalilin haka cewa bi annahu abyanu anil mujaza shi ya fi bayyana sakamako tunda shi ke bayyana sakamako ai magana ta ƙari ma'ana yana nufin ba a sifanta Allah da makirci ta kai sai dai a ce Allah ya sakanka musu wal qa'iluna bi jawazi al-ibtida waɗanda sun kace ana farawa qauluhum mabniyun an gina magana su ne annahu la mahdura fi dalika ba abin tsoro ba abin sauna li'anna al-waqfa mu'aqqat domin shi waqafin ai wato dan lokaci na kenan wanda ka sauraron karatu ya ji an faɗi wani abu la yu'athiru fi bayanil mujazati min adamiha bai da wani tasiri wajen nuna sakamako ko rashin nuna sakamako waja'a fi sunna ya zo cikin sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma yadullu ala sifati al-makr abin da yake nuna sifa ta makirci kama fi hadith ibn Abbas kamar da cikin hadisi na ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah ya kare da da shi da gare shi da babansa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya ƙulu fi du'a'ihi ya kasance yana faɗa a cikin addu'arsa rabbi a'inni Allah ka taimake ni wala in alayya Allah ka ka taimaka a kaina wansurni Allah ka taimake ni wala tansur alayya ka ka taimaki maki a kaina wamkurli Allah ka yi makirci don ni wala tamkur alayya Allah ka kai makirci a kaina wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi a hadisi na 558 da imamu tirmidhi a hadisi na 554 an gane ko ibnu maja ya fitar da shi hadisi na 1259 a cikin sunan nashi sannan imamu ahmad ya fitar da shi a cikin almusnad hadisi na 452 sheikh nasiruddin albani kuma ya ingantar da shi an gane ko to ya kawo waɗannan maganganu ya kamata mu ƙara wani bayani sama shine cewa wani lokacin sifan makar ta zo a cikin alkur'ani ba tare da an bayyana na kafirai ba dan ya ce afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun alhali bai faɗi makircin su ba dan ya ce afa amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makarallah bai ce afa makaru ba ko ayamkuruna fa aminu makarallah bai faɗi wannan ba wasu ka ce a'a dama ai makircin su sananne na shi sa ya nuna ci afa aminu makarallah mun gane ko sabani na malamai anan ya kamata mu fahimci wato wani abu shine cewa kenan wannan zai muna tasiri a cikin aƙida ya nuna muna cewa ma'ana babu wata matsala menene babu wata matsala saboda wanda ya tsaya an gane ko yana da damar da ya karanta wani abu ne wanda zai sa wani ma'anar shi ba za ta ɓoyi ba an gane ko yawwa sai dai shi mai littafi ya ce wal waslu aula sadarwa shi ya fi amma in ka tsaya ba laifi ba ne saboda mi saboda sadarwa shi sa guda biɗin sun haɗu a wuri ɗaya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin wa makaru makaran wa makarna makaran kaga mujaza ta bayyana an gane ko yawwa to kafin mu ci gaba da mas'alan mu anan ya kamata mu fahimci wasu abubuwa wajen wa makaru sun yi makirci kissa ce ta annabi isa wa makar Allah Allah ya sakanka musu da makircin su waɗannan kamar nan akwai abin da ake kira cikin tafsirul qur'ani bil qur'an al ijmal al'ijimali shi ne abu ya zo dunkule sun yi makirci to wani makirci ne suka yi an gane ko makirci duk inda ka ji an faɗi makirci kina sai ya zamanto magana ce wadda an dunkule amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana yadda sun kai makirci a wani wuri kuma ya bayyana da sakan kamusu da makircinsu shi ne cewa sun yi ƙoƙarin kashe annabi isa ina ɗaya daga cikin makircin da sun kai ba shi kaɗai ba ne an gane ko wa ƙaulihim إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ومكر الله Allah kuma sai ya mayar musu da makircin su shine Allah ya tseratar da shi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ina fata ana fahimta ta id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya an gane ko kenan yana nuna cewa Allah ya sa kan kamishi ma'ana ya mayar musu da makircin su akan su an gane ko wanda izina ce duk mai shirya makirci ya san cewa Allah na iya mai mishi da makirci a fa'amin allabina makar sayyi'ati an yakhsifa Allah bihim al-ard aw ya'tihim al-adabu min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim in ka diba cikin adwa'ul bayan zaka ga bayani mai kama da haka wajen wa makaru makaran sun yi makirci nan kissa ce ta النبي صالح ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون kaga sai ga sun rabu gida biyu ana jayayya shi yasa cewa akwai yadda za a yi a daina jayayya a duniya wannan kuskure na a'a sai dai a bayyana mutane gaskiya walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin sai an yi sabani amma in an kai sabani to a zo a dibi dalilai wa yake da gaskiya wani ne bai da gaskiya wannan shine kawai sai Allah ce wa makarna makran sai muka mayar musu da makircinsu nan makarna bai ce wa makartu ba an nunu litta'zim dan ka kare aqidar ka ba ana nufin akwai alloli masu yawa ba qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ma min ilahin illa ilahun wahid innama allahu ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid ga sunan dai mun gane wannan da kyau sai abu na ƙarshe wa makaru makaran sun shiryar da makirci Allah ya bayyana makircin da sun ka shirya qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli wa inna lasadiqun kaje abin da sun ka kitsa wa makarna makaran Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumuhum ajma'in ko inna aw ta qira'a kaga tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu je akan ta ta gaba cikin suratu Ali Imran ne wato a cikin alwaqf wal ibtila wasilatuhuma bil ma'na take a shafi na 342 shine inda Allah subhanahu wataala ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim an gane ko wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke cewa tana da wahalar tafsiri dama cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke da wahalar fassara ko wahalar i'rabi an gane ko kamar ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum tana daga cikin ayoyi masu matsalar i'rabi da kuma ma'ana in ka diba cikin ad-durrul masuni ya kawo wannan wanga aya kuma in ka diba tana da matsalar fassara don saboda in ka diba Imam al-Qurtubi ya kama magana fiye da goma karkashin wannan ban sani ba ko mun fahimta yawwa to al-muhimmu ahlul kitabi na suke tattaunawa tsakanin su asalin magana to waqalat ta'ifatun min ahlil kitab wata jama'a daga cikin ahlul kitabi sun ce Allah bai ce dukkan su ba saboda adalci na ubangiji aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abinda an ka saukar ma masu imani wajahan nahari farkon yini an gane ko don waje tana nuhin huska amma aka ce huskar yini saboda huska ita ce farko sai an ka ce farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce a ƙarshe kaga wanda nuna baka wato ba huskar yini ake rufi ba wato farkon sa ku kafirce ƙarshen sa la'allahum yarji'un saboda su dawo kaga wannan shubha ce shi yasa musulunci yace in ka shiga ba a hita riddata kafirci ne kashe kaza ai saboda ka abar masu wasa da addini su wasa da addini hadisi na ibnu abbas radiyallahu anhu yana cikin sahih bukhari man baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addinin sa sannan nan shartana yana nuhin ko namiji ko mace ya shahi kowa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sai aka suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum ga ku yadda da wani wanda ba bai bi addinin ku ba kaga wannan ya nuna akwai ta'assubanci sai la ce qul innal huda hudallahi akwai qul inna hudallahi huwa alhuda a cikin suratul baqara nan ko qul innal huda hudallahi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur kaga wace hikima ce ta sace an kace qul inna hudallahi huwa alhuda nan kuma an kace qul innal huda hudallahi dan wancan ya fi karfi na cikin suratul baqara qul inna hudallahi kace shari'a Allah sai an kace huwa aka kawo damirul fasl lit ta'kid huwa huda kuma an kashi da alif wal lam saboda ya kara maka ta'kidi yayi hasarkin babu wata shida in ba ta Allah ba amma da kace qul innal huda ba a kawo huwa hudallahi ba kiran bai kai shi karfi ba saboda can an gane ko ana zancen ahalin kitabi ana tattaunawa da su akan matsalar alqibla a madina ana tattaunawa ne da su a kan gaba da gaba nan kuma wani abu na sun ka faɗa da ɓoye ba gaba da gaba ba ne kenan sai sai yakin ya bambanta shi yasa kaka ce ilimin balaga bai da wani amfani mm ai hattara ne a koya a iya sannan a gane abin da ke da amfani da abin da bai da amfani a gane kuskure da daidai sai ce an yi uta ahadun misla ma utitum to anan ne ilmul waqf wal ibtida yake zuwa qurra gaba daya an gane ko a nan sun karanta da an yi uta ahadun misla ma utitu amma ibn kathir al-makki shi ya karanta ne da hamza guda biyu kenan kamar tambaya ce hamzatul ula sun kace muhaqqaqa ya karanta ta da a shine muhaqqaqa an tabbatar da ita ta biyu kuma musahhala an yi ta baina baina bainal hamzati wal ha'i kenan a hayyuta wancan kuma an yu'ta to tun da haka kira'o'in sun bambanta yanzu menene zai kawo wannan cikin alwaqf wal ibtida sai suka ce in an ka dauki qira'a an yi uta alal khabari ma'ana akan bada labari ba a sa hamzatul istifhami ba lam yaqif ala qawlihi hudallahi kidan baka tsaya akan hudallahi li'anna an domin ita an maf'ulu li'anna an maf'ulu qawlihi tana matsayin maf'uli ne kenan na wala tu'minu aw an fi mawdi'i harfil harf fi mawdi'i jarrin bil khafid al mahdhuf ko ko an yi mata jarra ne khafd shine jarra kenan an yi mata khafd kasra da wani abu da an ka shafi kenan asalin magana wato qul innal huda hudallahi li an la yu'ta ahadun mithla ma utitu don ka a ce an ba wani abu irin abin da an kama ku kenan kaga hasada ce ta hana su imani sun san gaskiya ne ko kuma kenan kenan in mun ce maf'uli na wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an gane ko an yi uta ahadun misla ma utitum kenan wala tu'minu ita a ahadin mitla ma utitum kakkun imani da cewa akwai an bayar da wani abu ga irin abin da an ka ba wani ba to tun da maf'uli na shi ko fi'ili da maf'ulin shi tare suke kenan baka tsayawa akan qira'a ta jamhur sai ka hada kenan ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أما قراءة ابن كثير tunda akwai hamzatul istifhami kenan jumla ce ta daban tunda wagga jumla daban wagga jumla daban kenan kana iya tsayawa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum a hayyuta ahadun mithla ma utitum kaga ilmul waqf wal ibtida yayi tasiri saboda sabanin qira'o'i kuma nan nahwu yayi aiki domin an bambanta tsakanin al maf'ul ko ko al makhfud bil jarri da kuma wanda yake matsayin jumla ce mustaqilla jumlatul istifham mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam ayan mu ta gaba wadda za mu je a kanta wato sai cikin alwakfu walibtida wasilatuhuma bil ma'ana a shafi na ɗari uku da arba'in wato da uku ina fata an fahimce ni shafi na ɗari uku da arba'in da uku nan akwai bayani kan aya wadda take ta zo a cikin wato suratu ali imran ita ma a kafinta kafin ma wannan aya akwai wata aya wadda muka ƙetare don ya kamata mu kawo wagga aya ɗin sannan mu kawo la tu'minu illa liman tabi'a dinakum muna ganewa ko wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah kaga ita kamata mu kawo don ita ce aya ta 55 kinan kaga suna kusa da juna malam yace ikhtalafa ulama'u malamai sun yi sabani fil waqfi a wajen waqfi ala qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa mutahhiruka min alladhina kafaru ala qawlihi akan magana biyu al qawlu al awwal magana ta farko anna al waqfa tamun fi hadha al mawdi' kinan waqfi tamuna sai ka ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay baka ce ilay sai ka ce ilay saboda mi harafi yana da shadda in harafi yana da shadda ba a tsaya kan shi sai an nuna shadda din يقول الإنسان يومئذ أين المفر باكا أين المفر إن كنت أين المفر كاكش أنقدا muna ganewa ila rabbika yawma idhinil mustaqar baka ce ni mustaqar a a ba sai ko mun fahimta ba to tunda haka ne kenan sai ka ce wa rafi'uka ilayya wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru sai ka tsaya sannan ka ce wa ja'ilul ladina taba'uka alqawlu thani magana ta biyu annahu la waqfa huna babu waqfi kenan sai ka ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah to wa wajhul qawli awwal wadanda sun kace ana tsayawa fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala domin shine alqawlu awwal magana ta farko وجائل الذين تبعوك سنك تشي مستأنفة جملة تشي تدبا فالمعنى معنى أن الله أخبر عيسى ألا يابا النبي عيسى لباري عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه سيرفعه ألا تزيد أوكيشي ويطهره من رجس الكافرين ألا ذي سرك كيشي دقدتين كافري وانتهت الجملة في جملة تقالي دقنا ثم انتقل sannan sai Allah ya yi intiqali intaqala al-khitab ya cirata daga wata magana kenan zuwa wata magana ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma bayanin ya kuma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbara Allah ta'ala sai Allah ya bada labari annahu sayaj'alu atba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa zai sanya waɗanda sun kabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawqal kuffari saman kafirai ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashi alqiyama daga nan wa wajhul qawl thani magana kuma ta biyu أن الواو في قوله كنا واو ود أنك كاو وجن فدر الله سبحانه وتعالى وجائل الذين اتبعوك عاطفة كنا أنت عاطفي تابا بات استئناف تابا كما هو ظاهر من السياق كما يد ظاهر سياقي والمعنى إن من أوكي ونن ma'ana anna Allah wa'ada Isa alaihi salam Allah ya ma annabi Isa alkawali ba'da raf'ihi bayan ya dauke shi an yaj'ala atba'ahu ya sanya magoya bayansa ala dinihi akan addininsa fawqal kuffari saman kafirai ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama an gane ko yawwa to kaga kowa yayi kokarin kawo wannan shi to yanzu ya za mu yi da waɗannan maganganu guda biyu da aka kawo to sai malamai sun kaci alƙaulu sani huwar rajih magana ta biyu ita ta firin jayi li amraini saboda abubuwa guda biyu annahu huwa zahir shine zahiri domin almutabadir abinda yake gaugawa zuwa ga kwakwalwa min siyaqil aya daga siyaƙin aya wal qawlul awwalu shi ko na biyu fihi faslun ana rarrabewa lil muttasili game da abin da yake haɗe biduni hujjatin ba tare da hujja ba domin inni mutawaffika ya kuma zuwa ga nabi isa wa rafi'uka ya kuma zuwa ga nabi isa ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ya kuma ga nabi isa wa ja'ilul ladina tabauka a maida shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an rarraba zamiri الثاني نبي انه قول جمهور العلماء shi da abin da jamhurin malamai suka tafi duk ya kawo sunayen su ba sai mun bi bayanin ba wanda ya samu littafin sai ya duba ya gani yace ba a mulahazati tare da mulahaza annal murad min al aya abinda ake nufi da aya manittaba Isa alaihi salam ala dinihi al haq wanda ya bi addinin annabi Isa na gaskiya walam yubaddil bai canza ba wa hadha kana alaihi ba'd nasara wasu nasaru ko kristoci sun kasance akan haka qabla bi'thati muhammad qabla bi'thati an-nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafin a turo annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi alaihi atba'u muhammad shine abinda magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi ba'da bi isatihi bayan an turo shi wallahu a'lamu Allah shine mafi sani wagga aya mun ji bayanin da akwai karshen ta amma akwai wasu bayanai da ya kamata mu ƙara na farko raddi ga kiristoci na biyu raddi ga mu'tazila da masu aƙida irin tasu mu fara da raddi ga gawa to a fara da kiristoci kiristoci suna fakewa da wannan aya su ce ai an ce wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama kenan kiristanci shine gaskiya kenan ku musulmi kafirai ne kuma da ayat qur'ani to ya zaka yi kana musulmi mun gane ko in za a yi musu raddi abu ne wanda yake shi nasi ba a fahimtarsa dama za ka ga suna cewa aiko cikin addinin mu an ce su almasihu zai dawo na ƙarshe ya ceci mutane an gane kike nan shine wanda zai ceci mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ceci mutane kaga sun yanke hadisin da an ka ce zai dawo ai sai an ka ce zai karya cross wannan alama ta kiristanci kuma zai kashe mi zai kashe aladu kenan zai bayyana addini na gaskiya waɗanda sun ka kauce ba gaskiya suke yi ba kaga sun ɓoye wannan mun gane wannan na biyu waɗanda sun ka bi annabi isa annabi isa da addini ya zo bai zo da kiristanci ba duk annabawan allah kaf addini shi ne addinin musulunci an gane ko shari'a su ce take bambanta amma aƙida su ta musulunci ta kaga annabi nuhu musulunci ya zo da shi Allah ce watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin Annabi Musa da su Yahuda suke cewa zo da Yahudanci ƙarya ne وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي عيسى رسكت يا ذو كريستنتي كرياني فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون النبي داود رسكت يا ناس نسو بني إسرائيل كرياني مسلمين تيني النبي سليمان هكا لا النبي داود dan ya cece Allah subhanahu wataala yake cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin sannan balqis ma duk da yake bai tabbata a nasi ba iya sani na suna da cewa amma dai ana ce mata malikatu saba abinda qur'ani ya kira ta qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin annabi ibrahim da mushrikan larabawa suke cewa suna akan addinin sa bai yi shirka ba ƙarya ne musulunci ne إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي يعقوب wanda Yahudawa daga tsatsansu sun ka fito ko ba haka ba shi ma bai yi Yahudanci ba addinin musulunci yayi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ko wa ausa biha Ibrahim banihi wa Yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي سليمان ما آه النبي يوسف ديك نشكي النبي يعقوب أكيبانشي التي ياتي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين to wani annabi ne ya zo da kiristanci ko yahudanci ba ƙarya ce suke yi an gane ko a'a addinin su guda ne amma shari'a su take bambanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai yana nufin daga cikin al'ummarsa don wadancan duk musulmai qul inni umirtu an akuna awwala man aslam ay min ummati ko fi zamani mun gane wannan inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin da yace kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bayan nufin yau ne yarda da shi ba a'a yau na an ka cika karshen abinda ake bukata na musulunci mun gane to wagga shubha ta kristoci kenan babu annabin da ya zo da kristanci ko yahudanci kuma waɗanda sun ka bi shi shi annabi Isa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana an ce su bi shi وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ban sani ko mun fahimta ba eh ma dalla to kaga da haka ne za a yi ta cikin shubuha ga ata da jijiyoyin waya a nemi dalilai rigima ba ta warware matsala hujja da dalili suke warware matsala da izinin Allah mun gane wannan to shubha ta biyu kuma sai shubha ta mu'tazila da yan qur'aniyuna wasu daga cikin su suna nuna annabi Isa ya mutu in an kace hujja su ce ai Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kaga annabi Isa yana ciki tunda shi ba manzo ne sannan su ce Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul ba mu sanya ma wani dawwama ba sai ce ya mutu in an ce ba sanya mishi dawwama ba shi ke nuna cewa ya mutu ba ko kana da rai mu da kanmu ba a sanya mana dawwama ba amma muna rayu to amma hujja su wa ma wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe in an ce banda annabi isa in isa sai ce ƙarya ne Allah ya ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilayya sannan in daukakar da kai zuwa gari kenan ya riga ya mutu sai su ce kuma duk inda ka ji rafu'a alqur'ani shi ne daukakar daraja wa rafa'nahu makanan aliyya yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kaga sai su maka shubuhi in baka sani ba sai su yi maka burun kuzuwa da barazana da ta taburza amma anan sai an zo wajen tattaunawa shi yasa muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi ku tsaya ku gane ulumul ala da kyau saboda in za a tattauna in babu ulumul ala yanzu na ana karewa da kai da Allah ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wannan ayar da ita da wadda ke cikin suratul abin nan suratul ma'ida iz qala Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatika iz ayyatuka bi ruhil qudus da kuma wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah malamai sun yi sabani a nan duniya ne wanga magana Allah zai ce mai haka ko ko sai kiyama ko an riga an faɗa mishi waɗansu malamai suka ce kiyama na don an yi zancen yau mai jima'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujitum sannan ce id qala Allahu ya Isa ibn Maryam wasu malamai suka ce a anan duniya ne lokacin da Allah zai ɗaukaka shi zuwa sama Allah ya mai wannan bayani ya tuna mishi na ibomin sa ala ayyati hal anan id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika kalima ta tawaffi sai su ce mutuwa ake nufi to anan za a fara tattauna da su kalima ta tawaffi ba mutuwa take nufi ba ko da yaushe wani lokaci kalima ta tawaffi a larabci tana nufin abin da an ka karɓa gaba ɗai tawaffa fulanun dainahu ya karɓi bashinsa kenan in nima tawaffi ka zan ɗauke ka da jikinka da ranka kenan wato aqbiduka kamilan ɗai kenan kalima ta tawaffi wani lokaci tana nufin bacci Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار da yatawaffaku na nufin Allah shi ke sanya ku bacci alamu ne na kudura ta Allah ko dan adam kai bacci halaka ka ba wani abu na gare shi ba to ballantana Allah kullun sai ka shiga hannun Allah ranka ya tayar cikin shiga hannun Allah Allah bai so dawo da shi ba ko mi ka harcin ka ba dawowa ran zai ba mun gane wannan to kenan mi yasa cikin waɗanda ma'anonin sun ka ɗauki wanda suke so bayan tana ɗaukar bacci tana iya ɗaukar karɓar shi da jikin shi da ran shi gaba ɗaya Allah ya sama da su sannan da ya ce inni mutawfiq sai mi wa rafi'uka ilayya kaga bai ce ba wa rafi'u darajatika ba su da suka ce wai dai an kace raf'u ana nufin an yi ba an dauka daraja kaga wannan ƙarya ne akwai bambancin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat nan yace narfa'u darajatin man nasha nan kuma ce wa rafi'uka ilayya ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma daga cikin dalilin da zai dawo an yi sama da shi dan Allah ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih zai yi imani bihi sai sun kace zai yi imani da annabi Isa qabla mautih kafin ya mutu to yayin haka nan ne ai duk wanda zai mutuwa sai ya san hakikani ko da kiristani a'a qabla mautihi kafin mutuwa annabi isa zai sake dawowa ahlul kitabi su gane gaskiya domin an yi musu ƙarya kuma wannan shine abinda hadisai mutawatir suka tabbatar muna ganewa da manzo Allah sallallahu ya ce la nabiyya ba'di babu annabi bayana ma'ana wanda za a turo ya zo da sabon shari'a da yace kuma khataman nabi ne ya cika annabawa ya isar da sakon shi amma ba shikin annabi Isa ya zo ba da wani sabon sabon sako yanzu zai tabbatar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mun gane to a nan kuma wannan mafita ta farko kenan kalima ta tawaffi tana da ma'ana uku sun zaɓi guda ba dole bane sai ita kenan abu na biyu mu saka musu inni mutawaffika tana nufin ni ne zan kashe ka ko ba shine ba to alwawu la tufidu tartib in an kawo wawun tufidu al'atf ita summa tufidu al'atf ma at-tarahi in an ce summa kenan ta nuna wannan ya zo sannan wannan amma kuma akwai tazara ja'a Muhammad summa Ahmad in an ka ce fa'un tufidul atf ma at-taqib tana nufin wannan ya zo bayan wannan cilis amma kuma babu lokaci mai yawa ja'a Muhammad fa Ahmad kiran kai tsaye yazo amma an ka ce ja'a Muhammad wa Ahmad tana yi Muhammad yazo sannan Ahmad yazo tana yi wa Ahmad yazo sannan Muhammad yazo tana yi wa kai tsaye gudan ya gabaci wancan ko kuma tana yi wa akwai lokaci mai tsawo mi ad dalilin mu bari mu koma cikin Qur'ani wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wadanda yabituna suke kwana suna sallah li rabbihim ga uyi su sujjadan suna sujjada wa qiyaman kuma suna tsayuwa in ana sallah ta masu hankali da sujjada aka fara kuku da tsayuwa bai ce su qiyaman wa sujjadan ba kaga li ri'ayatil fasila ya kawo wannan ko kuma banda shi min nahiyatil ma'ana ba lafzi ba tunda da ayatul fasil da alaka da lafazi li ahmiyatu sujud fi salah domin nan ne aqrab ba yakun al abd min rabbih wannan shine da kamata mu fahimta kina alwawu la tufidu tartib wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya sun kace ma nahnu bi mab'uthi sun kace namutu zamu mutu wa nahya zamu rayu wa ma nahnu bi mab'uthina ba za a rayar da mu ba kaga nan kenan dole ka dauki cewa alwawu la tufidu tartib to me haka nan ne ya za a yi su ce za su mutu kuma za su rayu wasu malamai da sun zo ne suka ce na mutu za mu mutu wa nahya sai suka ce ƴaƴanmu za su rayu amma in ka dibi zahirin qur'ani wa nahya za mu rayu asalin maganar nahya wa na mutu wa ma nahnu bi mu'ufina dole ya maryamu muqnuti li rabbiki wasjudi warka iman raki'ina ki yi sujada kuma ki yi ruku'i ko ko da ai ruku'i yayi sujada shi yasa su malamai suka ce a ya maryamu wasjudi ki yi sallah an gane ko warka ima arraki'ina ki yi sallah farilla tare da masu farilla sun ka dan yi kwana to da haka dai alwawu la tufidu tartibi kina asalin maganar iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya asalinta inni rafi'uka ilayya an gane ko wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah wa mutawaffika ko ko inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa mutawaffika wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmi alqiyamah dan sa waɗanda sun ka bi ka saman kafirai wannan ya nuna ashe wanda bai bi aqida annabi Isa ba ya kafirta kuma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bai bi shi ba kenan ya kafirta domin ya ce mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad a gani in musu bi shi ba wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi annabi Isa ba shi yasa waɗanda sun ka bi shi Allah ya bogare su ولو قد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين مسلمين نصارى با ya kamata mu fahimci wannan to da aka irin waɗannan shubuhohi ina kira zuwa ga ɗalibai yan uwana a rinka tantance mas'ala ta ilimi da ƙa'idodin ilimi amma in dai da rigima ne da hayaniya da ƙarya da ƙazahi da cin mutunci duk waɗannan ba sa warware matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to ayan mu ta gaba wanda za mu tashi akan ta sai aya ta 140 wato da da shida a cikin wato suratu ali imran wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah وما ضعفوا وما استكانوا آه والله يحب الصابرين كما هكذا تو wannan ayar a cikin littafin al-waqf wal ibtida wasilatu ma bil ma'na na ustad doktor Abdul Karim Ibrahim Aud a shafi na 343 ya kawo cewa akwai qira'a guda biyu da suka zo akwai qatala akwai qutila ya an ce kutila mabniyun lil maf'ul shine suka ce ma mabniyun lil majhul wa ka'ayyin ibn kathir da abu jafar suna karanta wa ka'inin an gane ko to min nabiyyin kuma imamu nafi shi na karanta min nabiyyin ko qatala da qutila imamu nafi' da imamu ibn kathir da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-basri sun karanta qutila kiran nan qutila an kashe shi an gane ko qatala kuma yayi yaki wanda qatala idan muka duba ita ce ƙira'a ta asim da hamza da kisa'i da khalaf da ibn amir da abu ja'far sun karanta ƙatala to yanzu nan abin yana da alaƙa da ilmul ƙira'at kuma yana da alaƙa da ilmul waqful ibtida kuma yana da alaƙa da ma'ana mun gane ko yawwa kenan yanzu wanda ya karanta kutila kenan yana nuna kamar an kashe annabi kenan bi isnadil qatl lin nabiyyi faqat kana alwaqfu ala qawlihi qutila kafiyan kenan nan wanda ka karantawa da qutila ya zan waqfu kafi sai a tsaya wa ka ayyin min nabiyyin qutil da yawa daga cikin annabawa an kashe su tunda ana zancen wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul an yi ma musulmi ne yaki al-harbun nafsiyya da suke kira al-harbul ma'nawiyya ya an ce an kashe shi kenan su yadda makamai sai an ka ce a'a wa muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai ba jikinsa kuke bi ba aqidarsa dai zo da ita kuke bi shi yasa ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mutane suka rikice ni sai na Abu Bakar yace ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut sayyidina Umar yake cewa sai ji wannan ayo ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul kamar yanzu ne take sauka domin akwai bambanci ka san abu da kuma ka ga abu da idonka mun gane ko kenan sai an kasance to wannan annabin da an ka kashe wa ma'ahu jumu'un kasira akwai jama'a mai yawa tare da shi fama wahanu ba da qatlihi ba su yi rauni ba kenan kuma bai dace ku yi rauni ba shine abinda ayar take so sai ka fara da ma'ahu ribbiyuna kasir mun gane ko kenan sai ya zamanto ribbiyuna shine mubtada ma'ahu khabar kenan ba a sadar da su amma inda ka ce wa ka ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna kathir kenan so da yawa annabi an kashe shi tare da shi da shi da magoya bayan sa an gane ko to sai malamai suka ce kenan sai ka tsaya amma qira'ar da ta karanta qatala an gane ko wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir to nan baka tsayawa wa ka ayyin min nabiyyin qatal tunda annabi ba shi kadai yake zuwa shi yaki ba baka cewa wani annabi ya je yaki shi kadai ma ahuri biyu na kasir amma yana da magoya baya a'a magoya bayan sun je sun yaki tare da shi ba sani ko muna fahimta ba yawwa kenan sai ya zamanto kan min nabiyyin qatala ma ahuri biyuna wa qutila ba'dhum kuma an kashe sashen su fama wahanal baquna sashe ba su yi rauni ba li qatl man qutila minhum saboda an kashe don an kashe wasu an kace ba a lissahin tambo sai an kare fada ba a lissahin gawayi sai an kare yaki wa ma da'ufu bu su yi rauni ba wa mastakanu bu su razana ba wa ma jabunu bu su yi bu su raggonce ba an qitali aduwwihim to kidan kaga nan ilmul waqf wal ibtida' yana da alaka da ilmul qira'at wanda ya karanta da qutila sai ya tsaya akan qutil an gane ko wa ka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu ribbiyun kathir amma wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir yayi yaki to wannan shine abinda ilmul waqf wal ibtida yake ba mu haske akan shi da kuma qira'at sai dai anan akwai ta mas'ala mai muhimmanci shine cewa na Allah ya ce annabawa da dama an kashe su bani isra'il kuma Allah ya haɗa muna wa yaqtuluna nabiyina bai ghairi haqqin annabawa bal ma tunda akwai bambanci tsakanin manzo da annabi ko ba haka ba har manzanni Allah ya faɗa su ma an kashe su afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan tawallaytum bai ce afa kullama ja'akum nabiyyun ba don ka gane har rasulu ana kashewa mun gane ko to anan in har an kashe annabi mas'ala biyu ne mas'ala ta farko ta kashe annabi mas'ala ta biyu ta raddi akan shubuha don kan mubanta malamai suna ganin waɗanda sun ka ta yi cewa waka ayyin min nabiyin kutila ma'ahu biyu na kasiri sun ka ce ana haɗawa suna ganin annabi yana ifita yaƙi a kashe shi tare da magoya bayansa wanda sun ce a'a waƙafi za a yi a ce kutil sai a tsaya kenan annabi ana iya kashe shi amma yana da magoya baya amma ba fagen yaƙi ba to me kawo wannan saɓani saboda Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce zan yi rinjayi Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da ya tattauna kan wannan mas'ala sai yake cewa Allah ce zai rinjayi da sauran ayoyi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad to kuma Allah ya nuna wanda an ka kashe an rinjaye shi wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fayuqtal an ka kashe shi aw yaghlib kaga in an kashe shi an yi rinjayi akan shi in kuma ba a kashe shi ba shi yemi shi ya rinjayi shi yasa suka sai ya tafi cewa babu annabin da an ka taɓa kashewa a fagen yaƙi don nan ne mahallin niza ana iya kashe annabi amma ba a wajen yaƙi ba amma in ya fita yaƙi to shi zai yi rinjayi ba a kashe shi ba zai yiwu a kashe shi ba wanda suka dauki ana kashe shi suka ce a'a dan an kashe shi ba shi ke nuna an yi rinjayi a kansa ba domin aƙidarsa da mutanensa suna nan su za su yi rinjayi a ƙarshe sai suka ce a'a galaba galibi in ta zo cikin qur'ani tana nufin galaba ta ƙarfi sai an kai amfani da rinjayi mafi rinjayi don ibnu jarir tabari ya ce akan wannan ka'ida galibin abin da yake zuwa cikin qur'ani in ka ga galaba shine ba galaba bil, bil kalam ba ko bil hujja a'a galaba bis sayf shi yasa shi shin kidiyar rinjayi da cewa ba annabin da an ka taba kashewa a fagen yaki kenan sai zamanto wa ka ayyin min nabiyyin qutil sai ka tsaya baka cewa qutila ma'hur biyu da katir yaji yaki an kashe shi tare da wadansu kuma kashe annabi ba shike nuna Allah bai tare da shi ba a'a lokacin shi na kai an gane ko yawa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat dan haka dan an kashe wani ko sahabi ko malami ko wani dalibin ilmi a'a ba yau aka saba ba eh an kashe annabawa annabawa ko sun fi kowa daraja ai shi yasa waɗansu ma musamman karkashin wannan akwai saɓani shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuwa ya kuka shi akai eh mutuwa ya kuka shi akai to sun ce ala ayyati hal in an dibi zahiri tun da bai je ba wajen yaki bane mutuwa yi amma wasu malamai suna ganin kashe shi akai Muhammad bin Sheikh Muhammad al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashe shi akai dalili kuma saboda wata bayahuda ta sami shi guba a cikin shatun masmuma da ya ci sai ya mutu to wannan da ya ci a wannan lokaci bai cutar da shi ba amma daga baya shi da kanshi yake cewa ina jin irdishi sauran wannan akuya da ci namanta kenan ta ya masa tasiri daga baya ya zan sanadiyar mutuwarsa wani na iya cewa to ai wannan ya ci karo da ayan wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane sai suka ce eh in an ce za a tsare shi ba ana nufin ba ba za a yi mishi wani rauni ba ai an je Uhud an yi masa rauni ko ba ka bane kuma an cutar da shi hanyoyi daban-daban ismar da ake nufi Allah zai tsare ka sai ka isar da sakon Allah tunda ya isar da sakon Allah to daga baya sai wannan abin ya masa tasiri jama Allahu lahu bainar risalati wash shahada inji Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen in ka ji malamai sun faɗi magana ka zabura ka tuma ka ce ba haka nan da ba ce a kawo dalilai ka jiya wannan yana daga cikin hikimar da nake son in baku duk abin da baka kewaye sani da shi ba ka ce ƙarya ne ce a kawo dalilai hatu burhanakum in kuntum sadiqin mun ji wannan da kyau to sai kuma abu na ƙarshe wanda da shi za mu ƙarƙare raddi a kan shubuha in an ka ce ƙatala shi ne ya kashe an gane ko? ƙutila ba kama a larabci ƙutila an kashe shi ƙatala kuma ya kashe ko ba karan bane ƙatala kuma ya yi yaƙi ko ba karan bane to kafirai yanzu sai su ce ai manzo Allah sai ce an umurce ni in kashe mutane a'a bai ce umirtu an aktulan nasa ba akwai bambanci tsakanin katala da katala umirtu an uqatilan nasa an umurce ni in yaƙi mutane shi yasa ce hatta ya shahadu Allah ilaha illallah wanda ya mutu yana shahada shi da cewa shahadu ashhadu Allah ilaha illallah ka ba zai yiwa ba kaga wannan ya nuna cewa me ake nufi yaƙi yaƙi daban kisa daban ana iya a kashe mutum ba a yi yaƙi ba ana iya a yi yaƙi kuma ba a kashe mutum ba ya zama ya hita da rai kuma ana iya a yi yaƙi kuma mutum ya mutu to ba sa bambanta tsakanin wannan wanda yaƙar su da aka ce sai sun yi shahada wannan yana in musulunci yana da ƙarfi kuma wanda za a yaƙar gwamnatin da take hana mutane su karɓi addini muna ganewa ba wanda ta yarda da addini ba yan boko haram misali da suke abin ga an ba ku dama ku je ku yi addinin ku ba a hana ku ba kuma ku ce sai kun yaki yan uwanku musulmi kuma nan ana zance in kana da iko ai aljihadu dawabituhu wa shurutuhu ta'arifuhu wa anwa'uhu la budda min tawafur shurut wa intifa'il mawani kai baka kira makan kama kamai ka amso kuɗi daga wajen kafiri ka amso makamai daga wajen shi ka zo ka kashe musulmai kuma ka ce jihadi kake to in ma waɗanda kace kafirai ne suna sallah kafirin da ya baka kuɗi shi ko sallah bai yi fara da shi eh mun gane wannan sannan da an ka ce a ce su yi shahada ba shi ke nuna cewa ba ba ya samu mutum cikin musulunci da ƙarfi la ikraha fid dini duk da yake wannan aya ba ta nufin jihadi ya tsaya ba an gane ko ma'ana addinin musulunci hujjojin shi qad tabayyana rusul min al-ghayy bai da bukatar sai an tursa saka da ka kalla da yawan mutanen da suke musulunta a yanzu ya kasu aka yi gaskiya ce ta bayyana gare su sun tu kasashen turawa da suke yin research research muna ganewa amma wanda misali musulunci da da karfi kuma an ka ce a bari a yi da'awa ya kiya kaga dole a yaƙe shi don yana son ya hana addinin Allah ya ci gaba ban sani ko mun fahimta ba to da wannan zaka iya bambantawa kuma asalin ba wanda za a yi ci da sashen shiga addini shine asali don imani cikin me yake zuci ai munafikai sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina kuma su yi imani ba wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin kuma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan yake ba a isa wani cikin addini da karfi mun gane wannan da kyau ko to da haka irin waɗannan shubuhi ku karance su ba wai ana nufin an uqatil nasa a kashe mutane ai ta ɗaukar ba mai ana abin ga a'a ya karsu an kace ai kuma wa zai yaka hukuma ce tsare da tsari da shugaba na musulunci ba wai kai ka ɗauki makami ba kai kaɗai ka ce zaka wajen jihadi ya kamata a yi bayanin aljihad ta'rifuhu anwa'uhu an gane ko maratibuhu da kuma tawafuru shurut fihi wa intifa'ul mawani' ko ba ka bane sannan kuma da abin nan asbabuhu ko ilaluhu mun gane ko to a ƙarshe tun da lokaci yayi halin sanin ya kamata mu dakanta akwai wata qissa tarifa da ake kawo ta wani mutum yana da wata mata to ba ta karatu ba jahila ce shine ta yi hamma mun san hamma ko da ta yi hamma da yake ba ta yi karatu ba sai ta yi ashar ta yi zagi shi ne ya ce mata ke sakara in mutum ya yi hamma kalmar shahada yake yi duk da yake a musulunci ai ta sa'o ba a cewa ga abin da za ka cewa ko ba haka ba wani sai ka ja ce la haula wala quwwata illa billah ko abin da ya kamata ka in kai ta sa'o cewa an kai ka dauki hannunka ka kare ko kuma hannun dama ko ba ka dan bane sannan kuma baya ko bayan hannun dama saboda kada wani iska ya hito inda kake cin abinci ka zo ka hura to da yace mata kalmar shahada ake yi sai ta ce to ba ta sani bane tunda ba karatu ta yi ba yanzu ko da ta yi hamma ta yi ha sai ta ce kalmar shahada kalmar shahada kalmar shahada kalmar shahada Mala Abdullahi ka ji samu ku don haka a koya ma mata karatu in kuma ka samu dama ka koya ma iyayenka karatu don saboda su ma baka son ka shiga su shiga wuta in ba su da in ka fi su ilimin in ma baka iya wato ka nemi wani dalibin ilimin da zai karantar da su don karatun da da uba ya zai da na mata da namiji ko ba karan bane in dai ɗana zai koya ma uba akwai matsala ma uba na zai koya ma ɗano problem har ka karatun wa da ƙani ko ba karan bane in dai ƙani na zai koya ma akwai matsala sai dai zaman tuwa na zai koya ma ƙani amma in ƙani na zai ba wa kuɗi no problem there is no problem in ma ɗana zai ba uba kuɗi no problem in miji na zama wata kuɗi no problem amma in karatu za a yi wallahi akwai waya saboda nan shaidan sai ya hana wannan alkhairi so nan ya kamata mu ja burki abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh